أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد أنعم الله عز وجل على هذه الأمة ببعثة خير البرية وسيد الخلق والبشرية فبشرهم وأنذرهم وهداهم وأرشدهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فأعلى الله مكانه وأمر باتباعه وقرن طاعة رسوله بطاعته في كثير من الآيات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ومن أراد الفلاح فعليه بطاعة الرسول قال تعالى فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ومن اتبعه اهتدى ومن تركه ضل وغوى قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن, فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين عباد الله ومن خالفة الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للعذاب والهلاك قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عباد الله يجب على كل مسلم أن يحذر من نسبة حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله من الأحاديث الضعيفة والموضوعة حتى لا تكون مشاركا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل في الوعيد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya ku yan uwa bayan Allah a yau muna 24 ga watan Zulhijja shekara 1446 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya rayu da 20 ga watan Yuli shekara 2025 hudubar mu ta yau tana jawo mana hankali tana tunatar da mu akan babban ni'ima da Allah ya mana a cikin wannan rayuwa ta mu ni'iman da Allah ya tuwo mana manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake shine mafificin halitta gaba daya wanda Allah ya turo shi manzo Allah ya zama sai mai bishara ga dukkan wanda ya mishi da'a ya bi Allah ya bi manzon Allah sannan kuma yake gargadi ga dukkan wanda ya saba ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to shi ya da al'umma wanda za su kasance suna gab da halaka sai ya zama to sai zama to Allah ya tsiratar da su sanadiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya faɗa mana kita da ƙadman Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma haqiqa Allah ya yi baiwa ga mu'minai waɗanda suka yi imani masu imani kenan ta yanda Allah ya turo musu manzo daga cikin su mutum irin su ba wani sabanin haka ba wanda sun san sa sun san halayyarsa da komi nasa manzon na aikin da yake musu yana karanta musu ayoyi ne na Ubangiji littafin Allah kenan sannan kuma yana tsarkake su daga abin da suka kasance suna yi na shirka su koma kan tauhidi na munanan ɗabi'u ya zama suna kan kyawawan ɗabi'u na dukkan wani abu wanda yake mara kyau ne manzon ya zama to yana kiran su zuwa ga shari'a zuwa ga hanya madaidaiciya sannan kuma ya tulo alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma manzon ne yake karantar da su littafin Allah shine alqur'ani wanda aka sauko mata wal hikma sannan kuma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar Imam Shafi'i da magabata suke faɗan cewa duk inda Allah ya ce al hikma yana nufin hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuma amsa addu'an da annabi Ibrahim ne yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake roƙo Allah ya turo annabi a cikin su rabbana ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allah ya amsa wannan addu'a na annabi Ibrahim ta fada akan jikokinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ko shakka babu Imam Sa'adi yake cewa wannan yana daga cikin mafifitan ni'ima da Allah ya taɓa yi a bayan ƙasa wanda yake yi ma bayi ta yanda ya tuwo musu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zamanto za suna dab da halaka sai ya zamanto Allah ya turo shi ya tsamar da shi wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadakum minha domin lokacin duniya ta yi duhu ta zaman sai sun halaka sai zanto Allah ya turo manzan Allah sanadiyar zuwan manzan Allah aka turo shi da littafi da kuma hadisansa sai ya zamanto ya tsamar da mutane daga wannan halaka da suke ciki shi yasa Imam Sa'di yake cewa dukkan wanda ya zamanto a sanadiyar haka yayi da'a yayi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce man yuti ar-rasul faqad aba Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza dukkan wanda ya da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sa to ba wani ya bi ba Allah ne ya bi Allah da kansa ya ce duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba manzan Allah ya bi ya bi Allah ne kansa wanda kuma ya zamanto ya juya baya Allah ce to ba mu tura ka zamanto mai tsaro a kansa ba mun tura ka ne ka zamanto dan sako da wannan ne Imam Sa'di yake cewa dukkan abin da ya zamanto manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya umarni da shi ko ya hani da shi to ka sani wannan abin umarni ne Allah ya yi shi ko kuma hani ne wanda ubangiji ya zamanto ya hana shi dan haka sai ya zamanto cewa manzan Allah Allah ya bashi wata isma wata kariya wanda zai zamanto ba zai faɗi komai ba sai abin da ya dace da ubangiji kenan sai ya zamanto yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya zamanto yin da'a ne ga Allah shi kansa din kenan kamar yadda ya kasance wannan akwai abubuwan da zaka same su suna keɓantuwa haƙƙi ne ga Allah shi kadai ko ya zamanto haƙƙi ne ga manzon Allah shi kadai ko kuma ya zamanto sun yi tarayya din gaba ɗayan su akwai haƙƙin da zai zamanto ya keɓanta ne na farko kenan haƙƙi ne ga Allah shi kadai abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi ibada neman taimako neman agaji wannan ba wani makaluki da zaka hada shi da shi a wannan ya shi keɓanci ubangiji ne shi kadai sannan kuma abin da ya zamanto ya keɓanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shi kadai shine sai ya zamanto dole ka so shi ka taimake shi ka karfafe shi wannan shi ma yana tabbatuwa ne ga manzon Allah shi kadai sannan kuma akwai wanda da Allah da manzansa sun yi tarayya a cikin su shine kai imani da su kai musu da'a kai musu biyayya wannan duk inda aka gwama da'a ga Allah to za ga mu da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai yi ka ba Allah shi kadai kamar manzon Allah ba ba zai yi kuma ka bi manzan Allah ba ya zamanto kuma ka bi ka saba ma ubangiji ba sai ya zamanto ko shakka babu dukkan wanda ya zamanto yayi wannan to ya halaka dole ka zamanto ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan wanda ya zamanto yake son samun tsira a cikin rayuwarsa dole ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ya bi shi kamar da Allah ya ce na amanu bihi waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu sannan suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'a suka bi hasken nan da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani Allah ce ulaika humul muflihun lalle waɗannan su ne masu samun babban rabu ashe ba mu da wata hanya mafi tsira wanda ta kai mu zuwa ga tsira gaba ɗaya sai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan muke haka sai ya zama to mun samu tsira a nan gidan duniya mu samu kuma tsira a cikin gidan lahira kenan dan haka ne sai Allah ya sanya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama to shine hanya dotsar da mutum zai tsira duk wanda ya ki biyayya ga manzon Allah ko ya saba masa wannan ya bace ya halaka ya bar hanya babu inda zai tafi shi yasa Allah yake cewa kul ka gaya musu ati'ullaha wa ati'ur rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallau in sun juya baya zuwa ga abin da aka kiraye su gabin Allah gabin manzon Allah suka yi to ka sani fa inna ma alaihi ma ummira abin da aka tsara manzon Allah kawai nauyin yana kansa ne na isar da sako ya kuma isar wa alaikum ma ummiltum kuma abin da aka daura muku yana kanku na ku biyayya amma kun ki din wa in tuti'uhu amma idan kuka haƙura kuka sallama kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ce ta hataru lalle tabba za ku shirya ma'ana ba wanda Allah ya bada lafisi kai tsaye inji Imam Sa'adi yake cewa in dai har suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai ya zama to ta hataru ila siratul mustaqim za su shirye ta zuwa ga hanya madaidaiciya ma'ana ba ya saba bacewa ba kenan a duniya ba wanda Allah ba shi lafisi guda daya da yace idan kuka bi shi kun shirya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana ya zamanto wajen maganganu ne wajen ayyuka ne duk idan muka bi wannan zamu dace da shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wata hanya da zamu bi ta sai in ta kasance haka a sanadiyar haka ne sai Allah ya sanya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine dalili da zai zamanto ya gafarta mutane zunubansu sannan kuma ya yarda da su Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah ya kai manzon Allah ka gaya musu in dai har kuna son Allah ne so na gaskiya to fattabi'uni ni manzon Allah ku bi ni ma'ana Allah ya sanya kalubale ga dukkan wanda zai ce yana son manzan Allah da zai ce yana son Allah to ba Allah za ka ba'a ka bi tafarkin manzan Allah ne ka so manzan Allah ne sai ya zama to wannan soyayyar da kake ba Allah din ka bi manzan Allah to ka bi Allah ne Allah ce in kun kasance kuna son Allah ne to fattabi'uni ku bi ni manzan Allah ce yuhibbukumullahu idan kun yi haka Allah zai so ku wa ya gafir lakum dhunubakum sannan kuma ya gafarta muku dhunubanku Allah ce wallahu ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai kaman a ce to wata hanya ne za mu bubu manzan Allah da zai tabbata mana da soyayya ga manzan Allah din sai Allah ce to ka gaya musu kul atiullaha war rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ƙi yin abin da aka umarce ku fa inna Allah la yuhibbul kafirin lalle Allah baya san waɗanda suke kafirai ma'ana saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dalili ne da yake tabbatar da azaba da halaka cikin al'umma Allah ya ja hankali ya ja kunni akan haka kar ya zamanto mutane suna saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka haka za su kasance cikin halaka ya zamanto sun fada cikin shirka ba inda zai kai su kuma sai zuwa ga wuta Allah ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim yace waɗannan da suke saba wa umarnin manzo Allah fa su tsaro fa su dena fa idan ba haka ba fitna ya ta same su shine shirka ma'ana za su mutu akan shirka kenan aw yusibahum azabun alim ko kuma ta azaba wata take mai radadi ta zo ta riske su ma'ana dai ayoyi da yawa Allah ya ja hankali akan cewa ai da'a ga Allah ai da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wajen kuma yace ai da'a ga manzo Allah shi kadai kamar yadda hadisai da yawa sun zo suna ishara zuwa ga shirya da riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiki da shi da miƙa masa wuya da gaggata shi dukkan abin da manzon Allah ya bada labari baka da wani ra'ayin ka sai ina ganin abu kaza ko ya saba kaza ko ba haka za ka yi ba Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzo ya zo muku da shi ku rike shi gamgam abin da kuma ya hana ku to ku bar wannan abin ma'ana duk abin da ya inganta daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ne ko aiki ne ko abin da aka yi a gabansa ne bai ce komai ba to ya zama shari'a dole ya zamanto a bi shi kuma ya zamanto shi zai ƙara bayani na alƙur'ani ɗin kenan shi yasa hadisin Abu Hurairah Allah shi ƙara masa yadda yake cewa manzon Allah ya ce man afa'ani faqad afa Allah wa man asani faqad asa Allah wa man afa'a amiri faqad afa'ani wa man asa'a amiri faqad asani manzon Allah yake cewa man afa'ani duk wanda ya min da'a ya min biyayya faqad afa Allah haƙiƙa Allah ne ya bi ya bi Allah ne wa man asani wanda kuma ya saba min ya bin dokar umarni da na bayar ko abin da na hana ya ki bari hannuwa to faqad asallaha ba wani ne ya saba ma ba Allah ne ya saba ma sannan manzo Allah ce wa man ata amiri dukkan wanda ya da'a ya biyayya ga shugaban da na da komandan da na da nan da shi faqad afani hakika ne yama biyayya wa man asa amiri wanda ya saba ma kuma shugabana to hakika faqad asani ne ya saba ma wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito ma'ana dai manzo Allah sallallahu alaihi ya jawo hankali ya zamanto matukan yin da'a ga biyayya sannan kuma ya sanya shi ita ce hanya mafi girma da za ta iya kai mutum zuwa aljanna cikin sauki ya tseratar da kai kuma daga fadawa gidan wuta da yadda manzo Allah yake cewa a cikin hadisin Bukhari hadisin Abu Hurairah rawayo to shi ke cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu ya rasulullahi wa man ya'aba qala man aba'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba manzo Allah ce dukkan al'ummata kowa da kowa duk za ta shiga aljanna sai ce sai dai wanda yaki sai dai wanda baya so sabai suka yi mamaki waye za a ce baya son shiga aljanna ai ba zai yiwu ba suka ce ya manzo Allah waye yaki waye baya so manzo Allah ce man afani duk wanda ya mun da a cikin abin da na umarta ko na hana ya miƙa wuya ɗari bisa ɗari to wannan zai shiga aljanna ko shakka babu manzo Allah ya ce kuma man asani duk wanda ya saba min ya juya mun baya to wannan shine yaki ba kuma zai tsoma shiga aljanna ba Allah ka kare mu da wannan ne kaga zai zama to idan muka fahimta haka cewa wahayi ne guda biyu Allah ya sako mana da su da wahayin alqur'ani mai girma da wahayi na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama to kowanne wahayin nan tana bayanin alqur'ani ne ma'ana ita wahayin sunna dan tukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayanin abin da qur'ani ya zo da shi a jumlace ko a dunkule sai manzo Allah ya ƙara bayanin su ya fito da su filla-filla kowa ya gane to sai ya zamanto ashe ƙur'ani wahayi ne shi ma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi da Allah ya turo shi shi ma wahayi ne mai zaman kan shi domin zai zamanto manzan Allah yana bayani ne yana fassara abin da ƙur'ani ya zo da shi kamar yadda Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun Allah ya ce hakika mun fakar da alƙur'ani zuwa gare ka shine azzikr ba don komai ba domin kai mutane bayanin abin da aka sauka zuwa gare su domin su zamanto suna masu tuntunci ne tunani akan wannan din ma'ana kaga qur'ani shi ma wahayi ne ashe ta saukakke kamar yadda qur'ani ya zama wahayi saukakke kamar yadda hadisin miqdam bin ma'ad bin ma'ad karib yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni ututul kitaba wa mislahu ma'ahu manzon Allah ya ce an bani littafi yana nufin alqur'ani kenan a tare da qur'ani kuma akwai wani littafi kwatankwacin alqur'ani din manzon Allah yana nufin hadisansa kenan sunnoninsa kenan manzala ce ala yushiku rajulun shaba'anu ala arikatihi yace saura kiris wani mutum mai katan ciki yana zaune akan kujeransa ko akan shimfidansa yana kishin gide ya kudu sai ce muku alaikum bi hadha alquran ku rike wannan alqur'ani ne shi kadai ku wa da sunan manzan Allah kar ku bi hadisan manzan Allah kar ku bi sunnonin manzan Allah qur'ani kadai za ku rike fama wajadtum fihi min halalin fa ahillu duk abin da kuka samu qur'ani yace halal ne to shine halal in ba shi ba komai ku watsi da shi wama wajadtum fihi min haramin faharrimu abinda kuka samu qur'ani ya haramta to wannan shine haramtacce sai manzo Allah ce wa inna ma harrama rasulullah ku sani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ya hana kama harrama Allah kaman manzon Allah kama Allah ne ya haramta shi ma'ana kaga wahayi ne guda biyu alqur'ani wahayi sannan kuma shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wahayi ne idan Allah ya umarni kaman manzon Allah ne yayi in manzon Allah ya umarni kaman Allah ne yayi idan manzon Allah ya hana kaman Allah ne ya hana saboda haka kar ya zamanto yanayin da ake ciki na wa'ansu yanayi na fitintunu da ake ciki a yanzu wa'ansu al'umma da aka samu suna kokarin kore mutane daga shiryen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mafi ingancin littafai irin su Bukhari su Muslim ya zamanto ana kore mutane su aiki a kansu to wannan fitina ce wanda ta zo a ƙarshen zamani wanda kuma in kai haka ba za ka fahimci komai na addinin musulunci din ba duk wanda ka ga shi na kokarin kore shiryen manzo Allah idan an ce mashi abu sunna ne sai ya zamanto ya watsi da shi to wannan ka sani ko shakka babu ba yana kan tafarki bane ba yana kan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane kamar yadda Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yake fada Imam Ahmad bin Hanbal Allah shi kara masa yadda yace man radda hadisan Nabi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa ala shafa halaka duk wanda aka ce mashi ga hadisin manzon Allah manzon Allah ya ce kaza ya aikata kaza maganar manzan Allah ko aiki ko an yi a gaban shi sai ya sa kafa ya holi da ita ya burge da ita ya ce wannan yana kan halaka ya ɓace ya lalace Allah ka kare maka tsare mu gashi muna cikin wata yanayi mai wahalan gaske yanzu wanda zai zamanto abin da take cin kasuwa kenan a social media da makamantan wannan kaga mutane sun zauna kawai idan an bugo nan su ce ai su ba ruwansu da hadisan manzan Allah ba ruwansu da shirin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ka gan shi yana zamanto wannan to ka sani halakakke ne kamar yadda Abu Qilaba yake cewa idza haddasta ar-rajula bis sunna idan ya zamanto ka ba da labari ka ba wani mutum cewa abu kaza sunna ne abu kaza shiriyar manzon Allah ne fa qala ta maka da'ana min hada kale mu daga wannan ba za mu amfani da shi ba wa hati kitab Allah kawo mana littafin Allah ne yace fa alam annahu dallun ka sani wannan batacce ne ma'ana masu da'awan cewa su ƴan qur'aniyun ne ko makamantan haka ba kan shiriyar manzon Allah suke ba ba kan addinin musulunci suke ba waɗannan suna kan wata hanya ce wanda fatacciyar hanya wanda ko ba inda ya hijira da su sai zuwa ga halaka sai zuwa ga wuta idan suna neman samun shiriya da samun tsira sai sun dawo sun bi tafarkin da Allah ya turo manzon Allah manzon Allah ya koyar da sahabbai sahabbai suka koyar da tabi'ai har addini yake zuwa gare mu ba komai ba sai zaman to waɗanda suka kiyaye wannan aiki su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mazajensu da hadisansu mazajensu da matayensu wanda suka haddace Qur'ani din suka karanto mana shi hadisan manzon Allah din shi ma suka haddace su suka ruwaito mana shi suka ruwaito tabi'a suka karba tabi'u tabi'ina suka karba har abin ya zo zuwa gare mu muka san ya za a yi sallah din nan muka san ya za a bayar da zakka ya za a yi aikin haji me ne misabin zakka da makamantan wannan duka wannan ya tabbata ne ta hanyar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa idan ya zama mutum ya sa kafa ya holi da wannan to sai ya zama to ba inda ta kashe su zuwa ga halaka yasa Imran bin Hussein Allah shi kara masa yadda yana ba da labari akan hadisin da yake magana akan ceto sai wani mutum ya ce mashi to ai wannan bamu samu asalin shi a cikin alqur'ani ba yace zo ka zauna zo ka ban labari yace wa baka labarin sallan isha'i raka'a hudu ake yi ta yi shi yace ba ka karanta qur'ani ba yace na karanta ga yaman cikin qur'ani ina ka ce isha'i a raka'a hudu ko magriba uku ko subahi biyu ya ce ba mu ne sahabban manzan Allah muka gaya muku ba mu ko ba manzan Allah ne ya gaya mana haka ba shi manzan Allah ya fassara Qur'ani ya ce kwarai da gaskiya haka ne ya ce to abin da muka gaya muku ku karba ku rike shi mu ma mun karbo ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai ya zama to duk wanda ya zama to ya ce maka zai kore shiriyar manzan Allah hadisan manzan Allah ko sunnanin manzan Allah to yana son ya kafa ya sa kafa ne ya holi da addinin gaba daya hatta shi kanshi musuluncin da muke yi yau ina kaga manzon Allah zaka ce kai imani da shi in ka bi wannan ne Qur'ani ina aka ce maka wannan kaga manzon Allah ne kai imani da shi amma ta silsilan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina shine sai ya zama to ka bi wannan hanya din sai ya zama to kuma kake kan addini kake kan shari'a irin tasu saboda haka duk mai ya zama to yana kan shari'a to dole sai yayi riko da tafarkin magabata su ne sahabbai da tabi'u tabi'ina da manya-manyan malamai wanda suka tsaya suka yi riko da gaskiya a cikin wa'annan tafarki na addinin musulunci sannan kuma a ƙarƙashin haka kuma ya kamata ya zama to al'umma a yi taka ɗanɗan game da hadisai waɗanda suke raunana ko hadisan ƙarya wanda zai zama to kar mutum ya zama ya faɗa ya jingina ma annabi abinda manzon Allah bai faɗa ba kuma da manzon Allah yake cewa wanda ya zama to ya kirkiri ƙarya ya jingina min da gangan manzon Allah ce tattali makomansa a gidan wuta to kaga dole ko mutum ya zama to yayi taka ɗanɗan abin da zaka faɗa shiriyar manzon Allah ne ingantacce sannan kuma ya tabbata manzon Allah din ya koyar da sahabbai yayi koya musu addini akan haka don haka ne yana da kyau kuma a cikin wannan abin da zamu ƙara kiyayewa manya-manyan malaman musulunci suka koyar da mu addini wanda suka rawaito mana hadisan nan irin su Imam Bukhari irin su Imam Muslim irin abin da suka jajirce suka koyar da addini a ciki sai an nuna ma al'umma su san darajar su su san falalan su su san alkhairin da suka yi tace hadisai da suka yi ingantattun hadisai sai da zai zamanto a koyar da al'umma su bauta ma Allah akan doren shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa imamu nawawi yake cewa babu wani littafi a bayan kasa mafi inganci kamar littafin bukhari da muslim a nan sai ka gane cewa in ashe wa'annan malamai sun jajirce sun yi abin da ya kamata wajen rairayo hadisan nan abin da ya inganta daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to suka sanya mutane aka kore mutane akan dukkan abin da ya zama to bata ne ko kuma ya zama to hadisai na ƙarya ko kuma hadisai ne mawdu'ai misali ya zama to aka ce sun tace sun tabbatar da hadisan da suke authentic hadis ne ingantattun hadisai da waɗanda hadisan da suke hasanin ne misali wanda zai zamanto ana bautan Allah a kansu ma'ana sai ya zamanto mun gane cewa waɗannan manya-manyan da malamai suka yi aiki da waɗanda suka biyo bayan su irin kutubus sunan ya zamanto ana haskaka ma al'umma cewa dukkan wanda kaji yana aibata su yana zagin su yana musu wannan to wannan batacce ne yana son ya rusa addinin musulunci ne gaba daya yana son ya zunguro tan manzan Allah din ne amma ya kasa kaiwa wajen don haka ya kamata ya zamanto al'umma ya zamanto mu ƙara jajircewa dukkan abin da zamu bauta ma Allah da shi mu bauta ma Allah akan abin da ya zamanto sahabbai suka koyar da mutane akan shi sannan kuma manzan Allah ya sanya masa sistem akan wannan abin su kuma sahabbai suka koyar da tabi'ai tabi'ai suka koyar da tabi'ut tabi'ina har abin ya zo zuwa gare mu idan muka yi haka to dukkan wani abu da ya zamanto na halaka da fitintunin zamani na tabewa ko makamantan wannan sai ga Allah sai mana gamda kaitar sai ya zamanto ba za mu fada zuwa ga haka ba da haka ne kuma muke addu'a ga dukkan waɗannan malamai wanda suka jajirce suka yi abin da ya kamata irin su Imam Bukhari su Muslim Allah ya ƙara kai haske zuwa kabarin su Allah ya karɓi ayyukan da suka yi ya hada su da masoyin su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkan wanda ya zama suke bin tafarkin shiriyar manzon Allah ya Allah ka sada mu da manzon Allah a cikin cetar sa gobe kiyama Allah kai mana gamda katar kai mana muwafaka ya Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah kai mana rahama Allah ka ji kanmu ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu malamanmu ka gafarta mu iyayenmu da ƴaƴanmu gaba ɗaya ya Allah ka gafarta mu surukanmu dukkan wanda suke da wani falala akan mu ya Allah ka musu gafara Allah ka kyautata makuncin su Allah ka gafara ga dukkan musulman mu mazan su da matan su Allah ka hada zukatan al'umma musulmi gaba ɗaya ya Allah ka hada kalmar su akan gaskiya ya Allah ka ne mai karban addu'a ya Allah ka amintar da mu a cikin gidajenmu a cikin garuruwanmu ya Allah ka shirya mana shugabanninmu Allah ka datar da su zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi ya Allah duk abin da zai zamanto gyara ne a cikin ƙasa da al'umman ƙasa ya Allah ka taimake su Allah ka yi kamu zuwa ga hannayensu Allah ka ba su mashawarta na gari ya Allah kuma ka nisanta su daga handama da babakere da wawusu akan dukiyan al'umma ya Allah ka ɗauka addinin musulunci da musulmai ka ƙasƙantar da kafirci da kafirai ya Allah ka shiryatar da al'umma zuwa ga shiryanka ya Allah ka bamu daga cikin falalanka kar ka hana mu ya Allah ka kirmama mu kar ka tozarta mu ya Allah ka taimake mu kar ka taimaka akan mu ya Allah ka taimake mu akan dukkan wanda suka zalunci akan mu ya Allah ka taimake mu jahilai akan falastinawa mujahidai ya Allah ka taimake su akan abokan gaban su ya Allah ka kaskantar da yahudawa da makisin da suke yi ya Allah ka ɗaukaka addinin musulunci ga musulmi a duk inda suke Allah ka tabbatar da rinjaye ga al'ummar musulmi da ɗaukaka da ƙarfi da buwaya a cikin zukatansu ya Allah kuma duk wanda suka zama a cikin wani yanayi ya Allah ka tsiratar da su daga makikin da ake musu Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma rzuqna mahabbata wattiba'ahu zahiran wa batina Allahumma ahyina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi واحشرنا في زمرته واسقنا من خوضه وأدخلنا في شفاعته واجمعنا به في جنة النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله